الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau talata 26 ga watan zulkida hijira tana da 1442 wanda ya dace da shida ga watan bakwai miladiya tana da 2021 za mu shiga darasin bidiyon malikiya a littafin izniya albabu sadis fil hajji babi na shida cikin hukunce-hukuncen aikin hajji wahuwa wajibun fil umri marratan shi aikin haji ne hukuncin shi a cikin addinin musulunci wajibi ne a rayuwar mutum ya je so ɗaya yana waje dinnan alal hurri akan ɗa banda bawa mutum ko musulmi ne in ba ɗa bane haji ba wajibi bane akan shi kuma ma'anan ba wajibi ba ko da ya je ya yi farali bai sauka akan shi ba in ya samu yanci sai ya je ya sauke farali almukallafi balagagge mai hankali banda mahaukaci ko yaro karami mahaukaci ko yaro karami aikin haji ba wajibi ba ne a kan shi ko ya ji ya yi mafaradi bai sauka ba duk lokacin da ya samu hankali ko ya balaga sai ya je ya sauke faradi almustafi'i wanda ya samu iko wanda ba shi da ikon zuwa aikin haji aikin haji ba wajibi bane a kan shi ikon nan ya danganta da ainihin samun daman tafiya karfin jiki samun hali ainihin sanin ayyukan da sauran dai abubuwa wanda suke idan mutum ba shi da su za a ce ba shi da ikon zuwa aikin haji sai idan mutum ya samu wa'annan ainihin abubuwan sannan aikin haji yake zama ainihin wajibi a kan shi ya zama lafiyayye ya zama yana da halin da zai je da sauran wala ya sihu illa min musulmin kaga kenan haji baya inganta sai daga musulmi kafiri ko ya je haji ma haji bai ba walahu arba'atu arkanin kaga kenan haji yana da sharadai na wajabci yana da sharadai na inganci sharadi na inganci shine wannan kawai musulunci kafiri haji bai wajaba kan shi ba bai inganta ba ko yayi amma mutumin da ya zama musulmi ne amma ba balagagge ba ko mahaukaci ko bawa wannan in ya je aikin haji zamu ce hajin ya inganta amma kuma ba wajibi bane a kan shi walahu arba'atu arkanin haji yana da rukunai guda hudu al'awwalu rukuni na farko al'iramu shine daukan harama bi zamanin maksusin haraman nan ana daukan shi wani zamani kebantacce wa ko shawwalun shine watan shawwal farko daga an ce yau ramadan ya kare shawwal ya kama lokacin hajji ya shiga wa zulqida har shawwal ya wuce ya shiga zulqida wa zulhijja har tara ga watan zulhijja har zuwa ranar washe garin goma ga watan zulhajji har zuwa saura sekon ɗaya alfijir ya hudo na ranar goma ga wata duk lokacin hajji ne amma idan ranar goma ga wata ya zo mutum bai yi harama ba to ba shi da hajji a wannan shekaran lokaci ya wuce kenan kaga yana zama kaman kwana 69 zuwa kaman 70 kenan wa makanin yana da guri haram abin nan akwai ainihin guri wanda yake shine miƙaci makani maksusin shi ma keɓantacce wa huwa shine makkatu garin makalin mukimi biya ga wanda yake zaune a garin makan wakatar irami lokacin harama lokacin da za ka yi haramun muke kula a lokacin inda kana zaune a garin makka to nan nan ne gurin daukan haramanka duk da dai mutum ba dan gari bane mustahabi ne fita miƙatin shi ya dauko ya shigo amma dai cikin makka nan ne gurin daukan haraman mutumin da yake cikin garin makka wa zulhulaifa haka nan guri da ake cewa zulhulaifa liman tawajja min almadina wanda ya fuskanto daga garin madina a zulhulaifa zai daya ya dauki harama ma'ana wayannan gurare da aka haddade duk mutumin da ya fito ta wannan gurin ba zai bi halatta ya ketare wannan gurin ba dole ya tsaya ya dauki harama in dai ya nufo zai zo ya haji ne ko umra wal juba gurin da ake cewa juba liman tawajja min misra wa shami wal maghrib jufa nan ne gurin ɗaukar harama ga duk wanda ya fuskanto daga garin masar ko garin sham ko garin magrib duk wanda ya zo dai ta yammaci a nan zai tsaya ya ɗauki harama kuma inda har mu ma yan najeriya duk a nan muke tsayawa mu ɗauki harama wa ya lamlam gurin da ake cewa ya lamlam kuma liman tawajjiha min yaman duk wanda ya fuskanto daga yaman a ya lamlam zai tsaya ya ɗauki harama wa zatu irkin zatu irkin ko liman tawajjiha min farisa duk wanda ya fuskanto daga farisa su iran da sauransu kurasana da ainihin kurasana su iraki duk dai a nan za su tsaya su ɗauki harama to nan gurin nan ne guraren da annabi haddade inda ake ɗaukan harama hakanan duk mutumin da ko ba ɗan garin bane inda ya biyo ta wannan gurin ba zai ƙetare ba sai ya ɗauka in ko mutum hanyar da ta biyo da shi ɗin bai biyo ta wani miƙaci ba to in ya zo daura da miƙaci ɗin zai ɗauka misali a ce miƙaci ɗin a bazanfareri ne kai kuma ka zo nan sai ka auna nan san can bazanfareri ne sai ka ɗauki harama a nan yawwa hakanan duk inda ka zo sai cin miƙacin sai ka ɗauki harama wala yin aqidu illa bi niyyatin maqrunatin bi qawlin aw fi'lin haji ko umra baya ainihin kulluwa sai da niyya niyyar nan kuma sai ta zamo a bar gwamawa bi kaulin da faɗi a filin ko aiki ma'ana lokacin da ka saka niyyan ka fara labbaika ko kuma lokacin da ka saka niyyan ka kama aiki ma'ana ka kama hanya zuwa garin makka wanda wannan tattakin ya nuna mana kayi harama duk da wasu malamai suna ganin wannan duk ba sharadi bane kawai in dai a zuciya ka saka niyyar niyya ta inganta ko da baka hada ta da aiki kaga nan ya nuna cewa ba za ka yi niyyar ba sai lokacin da ka zo za ka yi labbai ka din ko lokacin da ka zo za ka fara tattakin ka kama hanya in baka yi haka ba niyya bai kullu ba amma akwai kauli da ya nuna cewa ko da bayan ka yi niyyar baka kama hanya ba daga baya ka kama hanya lokacin da ka kama hanyar kuma niyyar ta ba zuciyarka duk da haka ne aikin hajjin ka ko murar ka ta yi wa yustahabu tun da yanzu kaga dole ne za a karbi uzurin mutane yanzu za a ce maka ku je ku yi wanka ku dauki harama sai kun gama kun fito za a ce to ku jira mota sai ku yi awa biyu ko awa uku kuna jiran wannan mota kaga kuma kun yi harama da dauka wankan nan da kai ka fito kai sallan nan ka riga ka dauki harama ba mamaki kuma lokacin da za a zo mota ana kokowa ko wani abu ka ma manta da niyya saboda haka dole za ka karbi uzurin mutum cewa in dai yayi niyyar ko da bai gwama ta da aikin ko ainihin karanta labaikan ba niyyarsa ta yi. Aha, shi ne ya ce, wa yustahabu lil muhrimi an so ga mai harama da aikin haji izalatu sha'asi ya gusar da ainihin dattin da yake jikin shi kabla irami kafin ɗaukar harama sha'as ɗin shine bin kalami a zafirihi da yanke akai kunshi farcen shi wa izalatu ma ala badanihi min sha'rin da gusar da abin da yake kan jikin shi na gashin da aka yi umarnin gusar da shi kamar gashin hammata gashin gaba da sauransu mutum ya aske duk abin da dai idan ya bari zai dame shi ya aske ko kuma ya yanke kamar irin na suwarce da sauransu sha'as din shine ana cewa burkutan kama kamar yadda ya zo a hadisi ash'asa a gabara ko ash'asa maburkucin kama akbara mai kura-kura wa sunanul ihrami sunnonin ɗaukar harama dai arba'atun su hudu ne algusulu wanka muttasilan bihi wanda yake sade da ɗaukan harama ɗin ma'ana kana yin wankan in ka fito ka yi ainihin nafila ka ɗauki harama in lokacin farilla ne ka yi farilla ka ɗauki harama wata jarrudu min almakhidi haka nan da tsiraituwa daga duk abin da zai kewaye gaba ko mahidi abin da yake ɗinkakke in muhid ne abin da zai kewaye gaba duk dai mutum ya tsiraitu ko ba ɗinkakke ba ne inda zai kewaye gaba kar mutum ya saka fi rida'in wa izarin mutum ya zama yana cikin kwarjalle da mayafi na yafawa da na daurawa shine kwarjalle izar na yafawa shine mayafi rida wani alaini da kuma takalma sawu waje guda biyu kamar slippers din wa salatu rak'ataini da sallah raka biyu min gairi farillati wanda ba na farilla ba wa talbiyatu da kuma talbiya talbiyar nan wahiya ita ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak mutum yayi da wannan sigan kamar yadda ya zo a nassin hadisi shi ma ainihin mustabi ne kar ya kara kar ya rage wala ya dau talbiya kar mutum ya yanke talbiyar nan in ya fara tun daga daukan harama hatta ya rukula makka har sai ya shiga garin makka ma'anar rashin yankewa ba wai suwa ce ko jimin daimin mutum ba amma kar ya yanke gaba daya in ya dauki harama ya faɗa ya dan ya dan yana iya zama ya huta in ya huta ya ci gaba da yi duk lokacin da hali ya canza ya tare shi da labbaika ko sallah ya zo ko za a hutu ko an gamu da ayari da sauransu fa iza fafa idan mutum ya je ya tsawafi wasu yayi sa'ayi a wada sai da wata dama in ya shiga garin makka sai ya yanke talbiya wani kauli in ya je fara dawafi ya yanke talbiya in yanke talbiyan nan ya gama dawafi ya gama sa'i a wada ha sai ya dawo wa ainihin talbiyan wannan fa yana gaya mana mutumin da ya je ifradi kenan ka san mutumin da ya je ifradi zai je dawaful qudum yana gama qudum zai daura sa'ayin shi akai to in yayi wannan sa'ayin yana gamawa awada ha sai ya dawo labbaikan shi bi rawahi musalla arfa har zuwa maraitan wurin sallan arfa kaga yana ifradi kenan amma idan tamattu'i ne kaga dama umra zai yi idan ya gama umra kaga ya gama aikin umra yanzu kuma haji sai ranar takwas ga wata zai dauki harama saboda haka wannan tsakanin babu wani labbaika da zai yi wa wajhul irami fuskokin daukan harama dai arba'atun su hudu ne wa abdalwa mafifici shine al-ifradu yin ifradi mutum yayi ifradi da aikin haji wa huwa shine an yi hurima bil haji mutum ya je ya dauki haraman haji mufradan shi kadai summa idza faraga sannan idan ya gama min af'alil haji daga ayyukan hajin yusannu lahu an sunnanta mishi an yurima bi umra yayi haraman umra wannan shi yafi a ka'idan mazhabin malikiya yafi kirani yafi ainihin tamattu'i ya fi irdafi duk da irdafi shine ainihin kirani din da suna zuwa wa ihramur rajuli haraman namiji da yafi wajihi wa rasi ya fuskan shi da kanshi ne ma'ana namiji fa ya harumu alaihi saturuhuma yana haramta akan namiji ya suturce su bima yu'addu satiran da duk abin da za ki da ya shi a ce wannan abin yana mai rufewa to haramun ne mutum ya rufe kanshi ko ainihin fuskan shi da wa'annan abubuwa kamar me kal imamati kamar rawani wani kirkaci kamar kyalle da ake rufawa duka namiji ba zai rufe kan shi ko fuskan shi da su ba amma namiji banda kai banda fuska duk jikin shi da ya rufe ba matsala wa kullu ma yuntafa'u bihi min al-harri wal bardi hakanan duk abin da ake amfani da shi wajen zafi ko wajen sanyi duk namiji ba zai rufe kan shi da shi ba ba zai rufe fuskan shi da shi ba wa yarumu alaihi lubsul khatami haramun ne akan mutum ya sa zobe kaga duka wayannan abubuwa kamar yanzu misali a kwanan musdalifa bayan an sauko a arfa kaga Allah yana jarraba mutane a lokacin da sanyi zaka ji lokacin akwai sanyi to yawanci za ga mutum yana bacci zai ja ya rufe kanshi ko ya kiba kanshi akan filo da sauransu to duk wannan ba a so ma'ana duk haramun ne da gangan mutum ya rufe kanshi ko ya rufe fuskan shi a duk halin da yake ciki kafin ya je sauke ainihin ya yi talilul asgar. Al'uzinani minar rasi yayi. Kuma haka ba? Al'uzinani minar rasi. Ai tun da aka ce fuska da kai ai daga wuya abin da ya sama kawai. Saboda akwai sanyi gurin. Shi yasa wasu ma ba sa yarda su yi bacci saboda kana bacci ba za ka san lokacin da za ka ja karfe ba. Kuma shi wannan haramun ba haramun bane wanda za a ce ka yi istighfari haramun ne wanda ainihin tara zai biyo ka. kana yi za a ce to ba sai ka yi yanka kaga aiki ya same ka in ba yanka kuma ba ka da abin yi a ce sai ka yi wala ha mace tana da daman an tasbila ala waji ha sauban ta saki wani tufafi akan fuskanta ya ajiye satiri saboda sutura idan mace tana ganin kyan da zai fitini mutane tunda aikin aji aiki ne wanda ake cuɗanyuwa tsakanin maza da mata to tana tunanin kyan ta zai fitini mutane to ya halatta ta sauko wani abu kamar mulkin kanta ta sake shi ya rufe har fuskanta ya zama ba ganin fuska.
ko ba mu karanta ko iramul mar'ati fi wajiha aha eh wa iramul mar'ati haraman mace da fi wajiha wa kaffaiha a fuskanta da tafin hannunta ne fakat kadai ma'ana kamar yadda namiji haramun ne ya rufe fuska da kai ita kuma har kai za ta rufe amma haramun ne ta rufe fuska da kuma tafin hannu ita kaga namiji zai iya rufe tafin hannu amma mace ba a yadda ba tafin hannunta dole ya zama a waje fuskanta ya zama a waje walaha amma tana da daman an tasbila ala wajiha thawban ta saki wani tufafi ma'ana wani kyalle a fuskanta li ajli satiri saboda sutura wanda in za ta motsa kyallen zai rika dagawa wala ta grizuhu ba za ta dinke shi bi ibratin da allura ya zamo shi ma yana dinke a jikin tufafinta in ta dinke kaga ya zama ta rufe fuskan kenan bi halatta ba wana wiha da makamancin allura din kamar ta ainihin nane shi da wani abu duk ba zai yi ba aha waya harumu yana haramta alal murimi a bisa mai harama da aikin hajji masu ɗibin ya shafa turare haramun ne amma turaren ya alaƙu mai jasadi wanda zai kama jiki zai rataye da jiki wa saubi da tufafi kalmiski kamar turaren almiski wal ambari kamar turaren ambar wadanun rasi haka nan haramun ne ya shafe kan shi da ainihin mai irin ya sa man gashi din nan duka haramun ne bai halatta ya sa ba. Wa taqlimu zuburin yanke farce shi ma haramun ne mai harama da aikin haji yi. Wa ibanatu sharin da nesantar da gashi a jikin shi kwata kwata ba a yadda ya taba gashi a jikin shi ba. Wal jima'u saduwa da mace haramun ne wa muqaddimatu da magabatan jima'i gaba ɗaya haramun ne. sai dai wa'annan haraman akwai harami mukaffaf akwai mugallaf Yeah.
harami mukaffaf shine wanda idan mutum yayi za a ce zai ba da fidiya mugallaf kuma shine wanda ainihin idan mutum yayi za a ce hajin ma ya rushe ya baci Yeah.
ko kuma a ce ya baci ba ya rushe ba Yeah.
dan akwai bambanci tsakanin rushewa da baci shi wasu ibadu idan sun baci za a ce sun rushe amma shi haji gashi ya baci amma bai rushe ba sai ka ci gaba yawwa to yanzu wai fi hajji bil jima hajji yana ɓaci da zarar mutum ya sadu da mace in waka qabla hukufi in ya auku kafin tsayewan arfa sai dai shi aikin hajji ko ya ɓaci ba zai yi ka warware ba dole ka ci gaba har ka je ka gama aikin bayan ka gama za mu ce to fa hajjin nan da kai ɓatacce ne kuma ana bin ka dole shekara mai zuwa ko ko lokacin da ka samu dama sai ka zo ka sake kuma idan ka zo ka sake ma in baka sauke farali ba wannan wanda ka sake bai yi ma a matsayin sauke farali ba a wani kaulin haka au ba da hu eh eh ai bataccen ka sake
Shi ba cikin ba na karasa shi ba?
ka karasa yi to ai a bace ka karasa shi Sai sake dawo.
yanzu sai ka sake dawowa lokacin da ka samu dama mun ce wata shekaran wata shekaran baka da abin dawa ba Na duk samu dama.
lokacin da ka samu dama dole sai ka dawo ka sake bataccen nan Wacin mun hajji wani umar.
yau da kaji au ba da hu shine kadai aikin da za a ce in ya ɓaci sai ka ci gaba in ka gama kuma du sai ka zo ka sake kaga ko azumi ma in ya ɓaci ai ba za a ce ka ci gaba da azumi ba yadda a ce ka yi imsak suna abin da ka yi imsak ne ba a sau ba amma shi hajjin haka nan tafiyar da kake ɗin hajjin kake amma ɓataccen hajji in ka gama kuma a ce sai ka zo ka sake kuma sai ka ba da ainihin hadiya na wannan ɓata hajjin da kai ka sake au ba da hu saboda haka haji yana da ainihin yana da hatsura da yawa haji yana da hatsuran da mutum ko ba kuɗi ko haka kawai yanzu kamar daga Najeriya nan ko kyauta aka ce ka zo ka ji haji ya kamata ka tsaya ka nutsu ka karanta abubuwan da suke bata shi da abubuwan da suke gyara shi da abubuwan da suke wajabta shi saboda ba karamin gidadanci bane mutum ya kama aikin haji bai iya aikin hajin ba saboda kiris abin da zai bata wa din baka san shi ba kiris za ga aikin haji ya baci kuma in ya baci nan ba ka shiga ainihin matsala kuma ko da ka sauke farali fa sannan ka je kai aikin haji ka bata dolen ka ne kuma aiki ya same ka sai ka je ka gyara ka gani shi yasa yawanci za ga filani ana ganin su gidadawa amma ni bana ganin wai waye ma wanda ya kai su sun za su tafi sai su hada kuɗin malami su hada su hada su hada sai su hada kuɗin modibo idan za ta bi su gaba ɗaya su kawai hankalin su yana kan wannan malamin shi kuma amana ne dole bi su sun siye shi ne akan ya je koya musu sai kaga sun je har sun gama sun dawo su kawai abin da malamin ya ce shi za su yi kaga shi ne wayewa Mara biyu ba sun biya ma.
kaga wannan ai wayewa ce tun da dai abin ne yana da hatsari to bari mu ɗauki wanda ya iya kuɗi za su har hada bayan sun biya kuɗin sai su har hada kuɗi su ba wa malami wanda wannan malamin nasu ne sun ɗauke shi ya koya musu tun da dama ai aikin haji manzo Allah ma ya ce me ya kuzu an yi mana suka kunsa maimakon ka zo ka karanta takarda in ka je ka manta kuma takardan ka manta me to ga wanda kawai practically yana tafiya kana yin yadda yake yi kana yi in dai kai daidai yadda ya dinnan shikenan ka gani Aha. Ya ce, au ba da hu in waka kamlar hukufi, Na'am.
idan wannan saduwan ya auku kafin tsayuwan arfa, Na'am.
au ba da hu ko bayan tsayuwan arfa, kabla dawafil ifada, in dai kafin mutum ya yi dawafil ifada wa ramin jamrati alka- akaba kafin ya yi jifan akaba ne, min yomin nari na ranar suka ɗin. Amma idan bayan ya yi dawafil ifada ne, Na'am.
ko kuma bayan ya yi jamratul aqaba ko kuma bayan ranar ainihin sukan ne ya sadu da iyalin to yanzu a nan za mu ce hajjin shi bai rushe ba amma dole sai ya bada ainihin jini au qablahu ko kafin ranar suka din. wato wannan bayanan dai yana cikin wancan littafin da muka karanta ina jin ya faɗa da bayanai sosai fiye da wannan idan mun karanta aqrabul misali mun yi muraja za ka ka samu wannan har da kai sai a nan rukunin sami ko